بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص نيكو كواتر رجب إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara ta 2020 miladiya kama yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin alhalal wal haram fil islam wallafa doktor yusuf al-qardawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka a dunkule darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan asalin komai halal ne sai abin da shari'a ta hanyar alkur'ani ko nassi ingantacce ya zo akan haramcinsa da haka musamman abin da ya shafi babin mu'amala babin al'ada yana nan abu da halal ne har sai nassi ya zo ya ce ga wata al'ada banda ita ko ga wata mu'amala an haramta ta banda ita amma in ba haka ba asalin komai halal ne sannan asalin ibada shine kar a yi har sai shari'a ta ce a yi wannan abin kula shine abin da muka karanta a kusan mako biyu da suka wuce da haka zamu shiga ka'ida ta biyu domin ka'ida farko muka karanta ta al-asl fil ashiya al-ibaha qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace at-tahlilu wat-tahrimu haqqullahi wahda yace ka'ida ta biyu shine at-tahlilu halattawa wa tahrim da haramtawa haqqullahi wahdahu haƙƙin Allah ne shi kadai ba mai halattawa sai Allah ba mai haramtawa sai Allah al-mabda'u ath-thani mala yace ka'ida ta biyu annal islama haƙiƙa musulunci haddada sulata ya iyakance iko allati tamallakat tahlil wa tahrim irin ikon da ake iya samun mallakar halattawa ko haramtawa musulunci ya iyakance wanda yake da dama ko ikon ya halatta ko ya haramta fanta za'aha don haka sai musulunci ya kwace halattawa da haramtawa min aidil khalq daga hannayen ababen halitta da aka babu wani abin halitta wanda yake da haƙƙin halattawa ko haramtawa ayyan kanar darajatuhum komai darajar masu halattawa ko haramtawa a cikin mutane din fi dinillahi komai matsayinsu a addinin Allah au duniyan nas ko kuma komai matsayinsu a duniyar mutane ma'ana babu wani wanda tudunsa ya kai a addinance ya halatta ko ya haramta haka babu wanda matsayinsa ya kai ya a duniyance ya halatta wa mutane ko ya haramta musu komai darajarsa komai mukaminsa komai matsayinsa a addini ne ko kuma a duniyance babu mai ikon halattawa ko haramtawa sai mahalicin halitta shine Allah waja'alaha wato musulunci sai ya sanya halattawa da haramtawa min haƙƙin rabbi ta'ala wahda cewa haƙƙin Ubangiji ne maɗaukakin sarki shi kaɗai, fala ahbara, wala ruhubana, wala muluka, au salatin, yamlikuna an yi harrimu shai'an ta hariman mu'abbada ala ibadillah. Malam yake cewa fala ahbara, babu wani malami, au ruhuban ko wani mai ibada, wala muluka, babu wasu sarakuna aw salatin ko masu mulki yamlikuna da suke mallakar an yuharrimu shay'an su haramta wa mutane wani abu ta hariman mu'abbadan haramci na har abada alal ibad ala ibadillahi gabayin Allah babu wannan babu wani malami da ya isa ko kuma wani mai ibada wanda saboda ibadarsa wannan matsayin na ibada ya ba shi damar ko ta ba shi lasisin ya halatta wa mutane ko ya haramta babu wani mai mulki babu wani basarake da yake da ikon halatta wa bayan Allah halat da haram wannan haƙƙin Allah ne shi kadai babu da aka an kore fala ahbara aw ruhbana wala muluka aw salatin kaga ahbar da ruhban a babun abin da ya shafi addini kenan muluk aw saladin a babun abin da ya shafi gudanarwa da mulki irin na duniya to babu wani wanda matsayinsa saboda karatunsa da malantarsa da tsoron allansa da bautar allansa ta kai ya halatta wa mutane ko ya haramta musu wani abu haramci na har abada ya ce daga yau ya haramta wa mutane ka su ƙara yin kaza babu wannan haka in ka shafi in ka dawo abin da ya shafi mulkin duniya babu wani wanda mulkinsa ya kasaita ya burin kasa wanda har zai iya cewa ya haramta wa mutanen da yake mulka abu kaza haramci na har abada babin halar da haram wannan haƙƙin Allah ne wa man fa'ala zalika minhum wanda duk ya aikata haka a cikin su faqad jawaza haddahu to ya ketare iyakarsa in malami ne ya haramta wa mutane wani abu da Allah ya halatta musu kuma haramci na har abada to ya ketare iyakarsa idan mai mulki ne ya tsallake wato ya haramta wa mutane abinda Allah ya halatta to ja kad jawaza haddahu shi ma ya wuce iyakan mulkinsa ya shiga kuma cikin mulkin Allah wa'tada ala haqqir rububiyya kuma yayi ta'addanci ya ketare iyaka akan haƙƙin ubangijintaka fitashiri'i lilkhalqi wajen shar'anta wa mutane ko shar'anta wata ibada ko shar'anta wata shari'a lilkhalqi ga ababan halitta wa man radiya bi amalihim hadha to kaji wannan shi wanda duk ya shiga wannan gona to ya shiga hurumin da ba nasa ba sannan wa man radiya duk wanda ya yadda bi amalihim da aikin su hadha irin wannan aikin a ce ga wani mutum ya haramta wa mutane halal kuma a samu wasu almajiransa ko wasu magoya bayansa in mai mulki ne su mara masa baya su bi shi akan wannan abin da ya aikata wattaba'ahum su bi su su bi waɗannan waɗanda suka haramta halal faqad ja'alahum shuraka Allah ko shuraka lillah to haƙiƙa wanda duk ya bi su to ya sanya su sun zama abokanan tarayyar Allah an fahimci wannan magana sai aka ce wani malami ya ce abu kaza da Allah ya halatta haram sai kuma almajiransu suka yadda suka bi shi akan cewa duk da cewa ga abu kiliya ne ayoyi da hadisai sun tabbatar da halaccinsa amma su malaminsu ya ce haram da aka tun da malam ya ce haram ne su kawai haram da aka kaga sun mara wa malaminsu baya akan haramta halal an gane ko kuma wani mai mulki ya zo ya haramta halal Allah ya ce halal wani mai mulki ya ce mu ba za mu yadda wa haram ne kuma magoya bayan suka ce to tun da shugabansu ya ce abu kaza haram ne su ma za su tafi akan haramcinsa to ko shakka babu sun sanya wannan shugaban ko sun sanya wannan malamin ko jagoran ya zama abokan tarayyar Allah in ba su sani ba su sani wa tubirat tiba'u kuma za a fassara wannan biyayyar da aka yi masa wato wa tubirat tiba'uhu hadha za a fassara wannan biyayyar shirkan a matsayin shirka domin Allah ta'ala ce am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah Allah ta'ala ce am lahum shuraka ko suna da wasu abokanan tarayyar Allah shar'u lahum min ad-din da suke shar'anta musu wani abu daga addini malam ya azan bihillah abinda Allah bai izini da shi ba in ba har mutane suna da wasu abokanan tarayya da suke shirkanta su da Allah ba to su sani babu mai halattawa ko haramtawa sai Allah in ku har wani ya shiga wannan kuma aka bi shi to sun sanya shi ya zama abokin tarayyar Allah wajen shar'anta musu abin da Allah bai yi izini da shi ba shine Allah ya faɗa a cikin wannan aya cikin suratul shura am lahum shuraka ko suna da wasu abokanan tarayya shara'u lahum da suke shar'anta musu min addini wani abu daga addini su ce su yi kaza ko su bar kaza ko su haramta musu ko su halatta musu malam ya azan bihillah abinda ba Allah bane yayi izini da shi wa qanna alquran lalle alqurani ya koka shine wa qanna alquranu ala ahli alkitab hakika alqurani ya koka game da ahlul kitab alyahud wan nasara sune yahudu da nasara allazina wada'u sultatat tahlil wat tahrim wanda suka bada wato suka sanya ko suka mika ko suka bada iko na halattawa da haramtawa fi aidi ahbarihim a hannun malamansu wa ahbar wa ruhbanahum da kuma masu ibadarsu alqur'ani ma ya koka akan irin wannan ketare iyaka da yahudawa suka yi ta hanyar danka iko da mallakar halattawa da haramtawa ba a hannun mahalicinsu ba a hannun malamansu da manyan masu ibadarsu faƙala ta'ala fi suratul tauba ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul tauba ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki malamansu da masu ibadarsu a matsayin iyayen giji koma bayan Allah wal masiha bana maryam haka sun riki annabi isa ɗan maryam a matsayin ubangiji ba allah ba allah ta'ala ce wa ma umiru ba umarce su ba ba umarce su su danka iko da damar halattawa da haramta a hannun malamansu ba ba umarce su su danka halattawa da haramta a hannun masu ibadarsu ba ba umarce su da su mai da annabi isa ɗan allah ba Allah ta'ala ce illa liya'budu ba abinda aka umarce su sai dan su bautata wa ilahan wahida abin bauta guda ɗaya shine Allah la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta a bautata masa a sama ko a ƙasa sai shi subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi amma yushrikuna gabarin abinda suke shirkanta shi da shi wa qad jaa adi bin hatim adi bin hatim Allah ya ƙara masa yadda ya zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana qaddana bin nasaraniyyati qabla al-islam ya kasance da yana bin addinin nasaranci kafin ya musulunta shi wannan sahabin Adi bin Hatim falamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya qara'u hadhihi al-aya yayin da wata rana ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan aya ayar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sirriki malaman su da masu ibadar su iyayen giji alloli koma bayan Allah wal masih bana maryam da isa dan maryam wa ma umiru baka ba umarce su ba kuwa illa liya'budu ilahan wahida sai dan su bautata wa ubangijin bauta guda daya la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta a bautata masa sai shi subhana tsarki ya tabbatar masa amma yushrikuna ga barin abinda suke taranta shi da shi qal to lokacin da adi bin hatim ya ji ma'aikin Allah ya karanta wannan aya sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah innahum lam ya'buduhum tunda shi ya fito daga addinin nasara yanzu ya musulunta kuma ya ji an ce yahudu da nasara suna bautatawa malamansu da masu ainihin wato ibadarsu to yana jin wannan aya sai ce ya ma'aikin Allah ni dai na san lokacin ina addinin can lam ya abuduhum kiristoci ba bautatawa malaman su suke ba ba bautatawa masu ibada su suke ba fa qala bala manzo Allah yace haka ne innahum harramu alaihimul halal abinda yasa aka ce suna bautata musu saboda malaman su suna halal suna haramta musu halal su waruwan abu su ce haram ne kuma Allah ya ce halal ne wa ahallu lahumul haram su kuma halatta musu haram fattaba'uhum su kuma su bi su akan haka fatilka ibadatuhum iyyahum ai wannan ita ce bautar da suke musu saboda a ka'ida ba mai mallakar halattawa da haramtawa sai Allah sai kuma aka samu ga wani a hannu guda zai halatta maka haram kuma ka bi shi ya haramta ma halal kuma ka bi shi a shi ma Allah ne domin aikin Allah ya karba kuma ka bi shi akan haka don haka ka mai da shi abokin tarayyar Allah da haka su suna ganin kamar idan malamansu suka ce su yi kaza kuma abin nan haram ne in sun bi malam kamar babu komai su suna ganin ai biyayya suka yi wa shugabanni ko biyayya suka yi wa malamai ba su san ba a ko'ina ake yi wa malami biyayya ba ba a ko'ina ake yi wa shugabanni biyayya ba idla da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq domin ba a sabawa ba a bin abin halitta cikin sabawa mahalicci da aka shi adi bin hatim wannan sahabin sai ya fahimci kamar nasara da yahudawa ba bautawa malamansu suke ba kawai biyayya shi a ganin su suke wa malamansu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya buga mun misali kamar yadda zamu karanta a ɗaya riwayar ba suna halatta musu haram ba kuma su bi su akan haka ba suna haramta musu halal ba kuma su bi su akan haka yace eh gaskiya haka ne yace batilka ibadatuhum iyyahu wai wai wannan ita ce bautar da suke musu in ka fahimci wannan ayar da wannan fassarar da annabi ya karkashin wannan hadisin ya nuna cewa duk wanda ya halatta ma abinda Allah ya haramta ka bi shi to ya kama da shi Allah duk wanda ya haramta ma abinda Allah ya halatta ko ya halatta abinda Allah ya haramta kuma ka bi shi akan haka to ka allantar da shi in shi bai sani bai sani in kai baka san me kai ba to ka san girman laifin da kai ka bautata masa in an fahimci wannan hadisi na fata an gane wa fi riwayatin a wata riwaya annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tafsirul liha tafsiran li hadhihi al-aya manzon Allah ya faɗa yana mai fassara wannan aya ya ce amma innahum lam yakunu ya abudu amma innahum lam yakunu ya abudu nahum adi bin hatim da ya ji annabi ya karanta wannan aya sai ce amma fa ya ma'aikin amma ko ya ma'aikin Allah innahum su nasara lam yakunu ya abudu nahum basu kasance suna bautatawa malaman su ba naji wannan aya ta ce yahudu da nasara suna bautatawa malaman su basu kasance suna bautata musu ba walakinnahum kanu idza ahallu lahum shay'an istahalluhu sai dai kawai abinda na sani malaman nan nasu da masu ibada su in sun halatta musu wani abu istahalluhu sai su halatta shi kawai ba ruwan su da a wajen Allah ma halal ne kawai dai yanzu malam ya ce halal ne kawai dan haka su za su aikata wa idza harramu alaihim shay'a sannan abinda na sani kuma na biyu idan malaman nan nasu suka haramta musu wani abu haramuhu su ma sai su haramta shi na fata gane to a wannan ruwayar ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam kaga karshe ce fa zalika ibadatuhum ko fatilka ibadatuhum wannan ita ce bautar ai ita ce bautar dan ka gane halattawa da haramtawa Allah ne kawai yake na fata an fahimta mala yake cewa wala zalan nasara يزعمون أن المسيح أعطى تلامذته عند صعوده إلى السماء تفويضا بأن يحللوا ويحرموا كما يشاءون كما جاء في إنجيل متى الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون يكون محلولا في السماء wala zalan nasara malam yace wai kiristoci nasara ba su gushe ba yaz'umuna suna riyawa suna fada annal masiha wai cewa annabi isa a aba talamizatahu ya bawa almajiransa inda su'udihi ila sama lokacin da zai hau zuwa sama lokacin da Allah zai dauke shi zuwa sama to wai ya bawa almajiransa tafwidan wani authority ya ba su wata dama ya danka musu wani iko bi an yuhallilu cewa za su iya halattawa wa yi harrimu su haramta kama ya sha'una yadda suke so haka kiristoci ma'ana nasara haka suka ce wai annabi isa lokacin da zai tafi zuwa sama to ya gaya wa almajiransa na hannun damansa ya ce ya danka musu ya ba su damar su halatta kuma su haramta kamar yadda suke so kamar yadda wannan bayani ya zo cikin injila ka duba matthew matthew Sura ta goma sha takwas aya ta goma sha takwas 18-18 kenan aya ta goma sha takwas Sura ta goma sha takwas aya ta goma sha takwas ka je ka duba injila ma'ana bible Sura da ake kira akwai Sura matthew to wannan matthew din a Sura ta sha takwas a cikin wannan Sura Sura ta sha takwas kuma aya ta goma sha takwas wai a nan ne annabi isa ya gaya wa almajiransa lokacin da zai tafi zuwa sama ya basu ya ce ya danka musu damar su halatta ko su haranta shi ne ce alhaku a ƙunu lakum ya ce gaskiya nake gaya muku wai wannan magana ta annabi isa ce wai fa a cikin wannan injila matta alhaqqu aqulu lakum gaskiya na gaya muku kullu ma tarbitunahu alal ard dukkan abinda kuka haramta shi a bayan ƙasa yakunu marbutan fi sama to ya zama haramtacce har a sama wa kullu ma tuhillunahu dukkan abinda kuka halatta alal ard a ban ƙasa yakunu mahlulan fi sama har a sama ma halattacce ne haka an ba su wannan lamunin an yi musu wannan izinin su halatta su haramta ba su san cewa a kan ƙa'idar da ake karatu a kanta ko annabi isa alaihi salam ba shi da damar halatta ko haramta shi ma yana fassara halacci da haramci ne daga allah maɗaukakin sarki to amma suka ce wai shi ne da kansa ya gawa ya gawa almajiransa ce ya ba su dama su halatta su haramta duk abin da suka halatta shi har a sama ma an karɓe shi halan duk abin da suka haramta kuma har a sama ma ba shi da gurin shiga an haramta shi kama na alal mushrikin kaman yadda alkur'ani ya koka akan mushrikai alladhina harramu wa halalu waɗanda suka haramta suka kuma halatta bi gairi iznin min Allah ba tare da izini da umarni daga Allah ba qala ta'ala ubangiji ta'ala yace qul kace ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul allahu adina lakum am 'ala allahi taftarun Allah ta'ala ya faɗa game da mushrikai da suka waru wasu nau'in abinciccika suka haramta suka waru wani nau'i na dabbobi suka haramta suka waru wani nau'i na amfanin gona suka haramta wa kansu shine Allah ta'ala ya ce a tambaye su qul ara'aytum kubali labari ma anzalallahu lakum min rizqin abinda ubangiji ta'ala ya saukar muku na arziki faja'altum wanda a cikin abinda Allah ya saukar muku na arziki na abinci na sutura na dabbobin hawa da na yankawa a ci a cikin su faja'altum minhu haraman sai kuka sanya wani daga ciki ya zama haram kuka haramta wani wa halalan kuma wani kuka bashi a halaccinsa kuka halatta shi qul ka tambaye su Allahu azina lakum Allah ne ya muku izinin ku halatta wani bangare ku haramta wani bangare amma ala Allah taftarun ko kuma ƙarya kuka kira wa Allah a tambaye su ina in sun ce halatta Allah ne ya ba su damar su waru wani abu su haramta ina dalili hatu burhanakum in kuntum sadiqin kamar yadda zamu karanta wata aya nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin ku bani labari a ilmance in kun kasance masu gaskiya akan da'awar ku kun ce dabba iri kaza kamar yadda zamu bada misalan su dabba iri kaza haramun ce shin Allah ne ya ce cikin dabbobin da ya halatta muku na ni'ima ku waru wasu daga ciki ku haramta Allah ne ya muku wannan izinin ko kuma ƙarya ce kawai kuka zauna kuka kirkire ta kuka jingina ta zuwa ga Allah wa min hadhihi al-ayatul bayyinat mala yace daga waɗannan al-ayatul bayyinat wa min hadhihi al-ayatul bayyinat daga waɗannan ayoyi bayyanannu to qala subhana ubangiji subhanahu wataala ce wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب كركو فدي abinda harasanku suke sufanta muku na ƙarya haza halalun ku ce wannan abun halal ne wa haza haramun wannan shi kuma kuwa da shi ku ce haramun litaftaru ala Allahil kadhib dan ku kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah Allah ta'ala ce innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba lalle waɗannan da suke kirkirar ƙarya su jingina ta zuwa ga Allah la yuflihuna ba za su taba nasara ba ba za su taba rabauta ba a nan duniya kuma ba za su rabauta ba a lahira domin da zarar ka ce abu kaza halal ne mutane suka yarda da kai suka bi ka ka zama kishiyar Allah dan haka babin halattawa da haramta yana da haɗari za mu ji maganganun malamai da magabata a kan halar da haram ɗin ko fatawa tsoron bayan da ita suke saboda kasi fada karkashin irin wannan nasoshin duk da cewa wayannan nususun da muke karanta ba suna magana akan irin abinda magabata suka yi ta kokari na bada fatawoyi da da ijtihadat na ilimi ba amma duk da haka saboda tsoron su da irin nusus irin waɗannan da kuma tsoron su ga mahaliccin su saboda kar su fada layin halattawa da haramtawa wa min hadhihi al-ayati al-bayyinat daga waɗannan ayoyi bayyanannu wal ahadithul wadihat da hadisai su ma bayyanannu arafa fuqaha'ul islam ma'rifatan yaqiniya da wannan ne manyan malaman musulunci suka samu ilimi suka sani kuma sani irin na yaqini anna Allah wahda cewa ashe Allah shi kadai huwa sahibul haq shine ma'abocin cancanta an yuhilla fi an yuhilla wajen ya halatta wa yuharrima ko ya haramta da waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan gaba ɗaya sai malaman musulunci suka fahimci to ashe babin halattawa da haramtawa hakkin Allah ne shi kadai fi kitabihi a cikin littafinsa au ala lisani rasuli ko akan harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam wa anna muhimmatahum ko muhimmatahum ashe su aikin su malamai aikin su la ta'adu bayana hukumillah bai wuce bayanin hukuncin Allah ba fi ma a halla cikin abin da ya halatta wa harrama wa ma harrama da abin da ya haramta ashe duk malamai bayanin da suke ta yi bayani suke yi na kokarin fito maka da bayanin kaza Allah ya halatta kaza Allah ya haramta ba wai suna ma bayanin su su ce ya halatta ko ya haramta ba duk bayanin da malamai suke yi ba su wuce aikinsu bai wuce yi maka bayanin hukuncin Allah ba cikin abin da Allah ya halatta ko kuma ya haramta wa qad fassala lakum ma harrama alaikum dama kuma hakika ubangiji ya riga ya fayyace muku ma harrama alaikum abin da ya haramta muku walaysat muhimmatuhum at-tashri'u ad-dini ashe aikin malamai ba shi bane shar'anta addini lin-nas ga mutane malamai ba wai sun zo mana don su shar'anta wa mutane addini a'a sun zo su yi wa mutane bayanin abin da Allah ta'ala ya shar'anta wa bayinsa sun zo ne su yi wa mutane bayanin abin da Allah ya halatta wa bayinsa da abin da Allah ya haramta wa bayinsa ba sun zo ba ne don su wakilci Allah ko su zama alloli na biyu ta hanyar su halatta su ma bisa ganin dama su ba nasi ko su haramta a'a babban aikin malamai ba sun zo ba ne don su shar'anta wato wata shari'a ta addini ga mutane fi ma ya juzu lahum cikin abin da yake halatta ga mutane wa ma la ya juzu da abin da baya halatta wa kanu ma'a imamatihim sun kasance su malamai ma'a imamatihim duk da jagorancinsu wa jitihadihim duk da ƙoƙarinsu ya harubu na minal futiya suna gujewa fatawa ina fata gane wa kanu su malamai na gaskiya ma'a imamatihim duk da mutane suna ganin su ne jagorori duk da kasantuwarsu shugabanni jagorori wajitihadihim duk da ƙoƙarinsu da mujahada ɗin da suke yi amma duk da haka ka ya harubu na minal futiya sun kasance suna gujewa fatawa wa yuhilu ba'dhum ala ba'din in an zo da fatawa sashin su yana mai da ita zuwa ga sashi in ka tambaye sai ce to a kar maka layin dai su malam suna da yabu ba ma a ba ma karamba ni malam ai kai kamata ka ba a sai ka a malam ai shine rike shi shi zai baka fatawa ina ba dan gane sun sai ga ana ta fasin fasin da da maganar da kazo da ita ta fatawa idan in tsakankanin sai ga da wuya wani yazo ce zo nan ni ne saluni amma dunal arshi an fahimta ka san wani kansa ya kunce kuma sai ya shiga wani hali ai an san saluni amma dole da shigo yake cewa sun kasance suna gujewa fatawa in an zo da fatawa ma yuhilu ba'dhum ala ba'd sashin su sai ga yana mika ta zuwa ga sashi khashyata an yaqa'u khata saboda wai tsoron kar su fada kuskure fi tahlili haramin cikin halatta wa mutane haram au ta harimi halalin ko haramta wa mutane halal duk gudun da suke kenan shi sa galibi wani malamin in ka zo da fatawa ya fi so ka fito da abin wani lokaci ka san shi kuma mai fatawa sai ya yi kumbiya kumbiya ko ya nada wani abu ya ki fito da bayanin saboda yana tsoron kanka sai haramun bai san cewa haramun din nan ba aljihun ka take ba kokari yake ka halatta masa bai san halattawa ba aljihun ka take ba kai bane ba kai bane mai halattawa ƙarƙashin bayanin da ya yi na gaskiya da fito da tambayar shine cikin hasken Allah na ilimi za ka gane cewa a ƙarƙashin aya kaza ko hadisi kaza wannan abin da aka tambaya halal ne ko kuma haram mafhum rawal imam shafi'i fi kitabi imam shafi'i ya rawaito a cikin littafin nan nasa al'um wani babban littafi ne na imam shafi'i da ake kira al'um anil qadi abi yusuf sahiba abi hanifa ya ruwaito wannan maganan ne daga alƙali abi yusuf almajirin imamu abu hanifa ƙan abu yusuf yake cewa a daraktu mashayikhana ya ce na riski malamanmu min ahalil ilm na riski manyan malamai ma'abuta ilimi ya karahunan kutiya suna ƙin fatawa suna ƙyamar abin nan fatawa an ya kulu haza halalun saboda tsoron da suke kasance wannan abin da aka tambaye su halal ne wa haza haramun ko kuma wannan haram ne illa ma kana fi kitabillah sai abin da ya tabbata a cikin littafin Allah azza wa jalla wato bayyinan ila tafsir sun kasance ya karhunan futiya suna kin ba da fatawa an ya kulu haza halalun wa haza haramun ba sa karambani su ce wannan halal ne ko wannan haram ne illa ma kana fi kitabillahi azza wajal sai abin da ya tabbata a cikin littafin Allah mai girma da daukaka bayyinan wato a bayyane bila tafsirin ba tare da dogon bayani wannan abin ya halatta wannan abin ya haramta bisa abin da suka fahimta daga alqur'ani ko sunna haddathna ibn sa'ib ibn sa'ib ya ba mu ya zantar da mu an rabi' ibn khusaym ko khaytham ko kace khaytham ko khusaym akwai abin nan wato haddathna haddathna ibn as-sa'ib an rabi' ibn khusaym ko khaytham wa kana min afdal at-tabi'in wannan wato rabi' ibn khaytham ko khusaym ya kasance daga manya-manyan tabi'ai annahu qal na'am eh asa khaytham din annahu qal yace iyyakum an yaqula ar-rajul ahirdunku mutun yace inna allaha ahalla hadha aw radiya ku yi taka tsantsan ahirdunku wani yace ai hakika Allah ya halatta abu kaza auradiyahu ko Allah ya yarda da abu kaza fa yaqulu Allahu lahu kar azo a waye gari Allah ya ce da shi lam uhilla hadha ni ban halatta wannan ba wa lam ardahu kuma ban yarda da shi ba a ina kawo a inda na ce ma na halatta ko na yarda aw yaqula ko kuma mutun yazo a tambaye shi ya ce inna hadha inna Allah harrama hadha ai Allah ya haramta irin wannan abu fa yaqulu Allah a wayi gari Allah ta'ala ya ce da shi ka zabta ƙarya kai mu lam uharrimhu ni ban haramta shi ba walam anha anhu kuma ban hana ban yi hani wato lam uharrimhu ban haramta shi ba walam anha anhu kuma ban hana shi ba shi sa ya ce wato abin nan wannan ɗaya daga cikin manyan tabiya ya ce kai ka kiyayi cewa abu kaza haram ko abu kaza halal wa haddathna ba'da wa haddathna ba'adu ashabina wasu daga cikin malamanmu sun ba mu labari annahum kanu idza aftau bi shay'in sun kasance idan zama za su bada fatawa akan wani abu auna hau anhu ko kuma za su hana yin wani abu qalu sai su ce hadha makruhun wa hadha la ba'sa bihi to ni bai kawo mun shi ba amma ya kamata a ce akwai wannan kana ashabu nawa ba na aran fensirin da aka tuba حدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي من كبار فقهاء التابعين بالكوفة ina jin gaba ɗaya ma sai na karanta wannan gurin Allah ga kan babu shi gaba yake cewa wa haddathna ba'du ashabina an ibrahim an-nakhai yace wasu daga cikin malamanmu suna ba mu labari daga ibrahim an-nakhai shi kuma wannan ibrahim an-nakhai din kana wato min kibar tabi'in yana daga manya-manyan tabi'ai bil kufa da suke kasar kufa annahu haddatha an ashabi annahum kanu idza aftau bi shay'in to sai an zo nan sannan abin nan ko eh zan gyara insha Allah dan ka karatun ya tsaya yake cewa kanu sun kasance idza aftau bi shay'in in za su bada fatawar wani abu aw nahau anhu ko za su hana yin wani abu kalu sai su ce hadha makruhun wai ba za su ce wannan haramun bane sai dai su ce abu kaza abun ki hadha makruhun ce wannan abun makaruhi ko kuma suna so su halatta maimakon su ce ma wannan abun halal ne sai su ce hada la ba asabihi wannan babu laifi babu laifi da shi to su ce halal ne mana tsoron cewa halal din nan suke to wancan su ce haram ne mana a sai su ce hada makaruhu ne wa hada la ba asabihi wannan makaruhi ne wannan kuma babu laifi fa amma an naqula hada halalun wa hada haramun fa ma a'zamu hada ya ce amma mu buɗe baki mu ce abu kaza wannan halal ne ko wannan haram ne ya ce kai mamakin girman wannan kalma ba sa iya fada sai da ce haza makaruhun haza la ba asa bihi sai abin da ga aya karara ta ce haram ga nassi karara daga hadisi ingantacce ya ce haram ne sai su haramta haza ma naqalahu abu yusuf an salaf salih wannan shine abin da abi yusuf ya ciro daga magabata na kwarai wa naqalahu anhu shafi'i imam shafi'i shi ma ya ciro daga shi abu yusuf wa aqarrahu alai kuma ya tabbatar da wannan magana ko shi abu yusuf din ya tabbatar da imam shafi'i akan wannan magana cewa haka magabata suke kama naqala ibn muflih kaman yanda ibn muflih shi ma ya ciro ta magana an shaykh al-islam ibn taymiya daga shaykh al-islam ibn taymiya anna salafa cewa su fa magabata lam yudlikul harama illa ma ulima tahrimuhu qata ba sa sakin kalmar haram a tambaye su ce haram ne ana tambaya kan karfa baki ce haram ne ai ko yan takife mala an fahimta ka duba ba shekul islam ya ce magabata ba sa sakin kalmar haram illa ma ulima tahrimuhu sai abinda an san haram din ne kaba'an yanke akwai nassi da ya tabbatar da cewa haram duk kun tuna karatun da muka yi na a karatun mu na ihya usunna dan fodiyo yayi ci irin wannan karatun karka haramta sai da nassi karka to waɗannan abubuwan kalmomin tarbiyyar yanzu ake ta son mu samu irin ta wannan magabata akan haka suka ta yanzu ne da ba karatu ya zama ba shi da gata ba harariyar tacewa ba wata ba wani ba kawai kowa sai ya fito ya faɗa abin da yake so da sunan karatu ko da sunan malanta amma waɗannan matsaloli ne waɗanda suke magabata takatsantsan suke da su amma yanzu mutum har so yake tambaye shi ba mai tambaya ne ba mai tambaya su ana tambaya suna gujewa kai kuma neman ta kake na mai tambayar kuma tambayar nan kakka dauka wai akan wani bangare kawai buɗe kawai wannan budewa yayi ba mai tambaya ko ma wace iri ce Allah ya samu dace wannan bayani malam ya dauko shi a cikin al'adabu shar'iyya libni muflih mufrih ko mufarrih wa hakaza najidu imaman malam ya ci gaba da bayani ya ce wa hakaza kamar haka na jidu imaman muka samu shugabanmu shugaba ka ahmad bin hanbal kamar ahmad bin hanbal ka kowa dai yana jin wannan manyan malamai imam malik imam shafi imam abu hanifa duk ka ji su yadda suke takatsantsan game da fatawa musamman sakin kalma haram to gashi ce mun samu daga imam kamar imam ahmad bin hanbal yus'al anil amr za a tambaye shi game da wani al'amari fayakulu sai ce akarahu wai ba zai ce uharrimuhu ba sai dai ce kai ba ina karhanta shi aw la ya ko la yu'jibuni ce kai abin da ya gaskiya ba baya ba sha'awa karama kallahu kamar ya mutanen da suke yin kaza suke yin kaza ya halatta haka ya ce kai hakan dai baya burge ni shikenan iya abin da zai ce bai ce mun haram bane aula uhibbu ko kuma kai ni bana son sa bana son abu iri kan aula astahsinuhu ko bazan ce ma yana da kyau to duk a ce haram ne man kalma haram din tana da nauyi a bakin su sai dai kaji irin wannan akrahu la ya la yujibuni la uhibbu la astahsinu wa min wa mithlu ma yurwa an malik wa abi hanifa wa sa'ir al-a'imma radiyallahu anhum ya ce irin wannan aka ruwaito ma ko ake ruwaitowa daga imam malik imamu abu hanifa da sauran manyan jagorori malaman musulunci allah ta'ala ya kara musu yadda
to ba san kuna duba mintunan nan to bari mu dan kara ko
tahrimul halal wa tahlilul haram qarinu shirki billah mala ya ce ƙa'ida ta uku tahrimul halal haramta halal wa tahlilul haram da halatta haram ƙarinu shirki billah wato abokiyar shirka ce da Allah ma'ana haka suke da shirka da Allah Allah ya halatta wani ya haramta ko Allah ya haramta wani ya halatta to halatta abinda Allah ya haramta ko haramta abinda Allah ya halatta wannan haka suke da shirka shine ma'ana qarinu shirki billah abokin tagwaitaka shirka da Allah da wannan da shirka da Allah haka suke dan juma ne da dan jummai wa idza kana al-islamu qad na'a ala man yuharrimuna wa yuhalliluna jami'a idan ya kasance musulunci ya koka game da waɗanda suke haramta ko suke halattawa musulunci ya koka a kansu gaba ɗaya fa innahu to hakika yadda al'amarin yake qad ihtassa al-muharrami ko qad ihtussa al-muharrimina qad ihtassa al-muharrimina to hakika musulunci ya keɓance masu haramtawar bi hamalatin ashad wa a'naf da wani irin mataki mafi tsanani mafi kaushi an fahimta duk da cewa musulunci ya koka ga mutanen da suke halattawa ya kuma koka ga mutanen da suke haramtawa amma ya ware masu haramtawa mutane abinda Allah ya halatta musu ya ware waɗannan ya yi musu wani hukunci da horo mai tsanani nazarar limafi haza duba da abin da ke cikin haramta wa mutane halal ko nazarar limafi haza littija duba da irin abin da ke tattare da wannan mafuskantar min hajarin na takura takurawa alal bashar ga bil'adama wata ziyik da ƙuntatawa lima wasa Allahu alaihim ga abin da Allah ya yalwata wa bayansa da gairi mujibin ba tare da wani dalili da ke wajabta hakan ba. Ina ba ta gane, shi yasa malamai suke cewa da ka yi kuskure cikin ukuba gara ka yi kuskure cikin afuwa. Da ka yi kuskure ka hukunta wanda ba haƙƙinsa ba. gara kai kuskure ka saki wanda mai laifi ne kaji wata ka'ida ta mala da ka yi kuskure cikin ukuba gara kai kuskure cikin na fata an gane to shi ne irin wannan ka'idar mala ya ce nazarar limafi haza littija abinda ya sa waɗanda suke haramta abinda Allah ya haramta kuntata wa mutane ne shi ko ka'idar musulunci ya zo ne ya yalwata wa mutane ya zo ne ya bar ya cire wa mutane takunkumi su zama 'ya'ya su sakata su wala abinda musulunci amma galibi wani wanda bai fahimci addini ba zai dauka musulunci ya hana mutane sakewa ya takura ai mutane suna cikin kangin bauta suna cikin dabaibaye suna cikin sasari zuwa yayi ya fuffuzge wannan ainihin takunkumin ya cire wannan dabaibaye dan su zama ƴaƴa su yawata su sakata su wala to shi sa duk wanda yazo zai kawo zaman walwalarsu barazana ga musulunci yana fada da shi shi yasa kaga aka ce duk da cewa musulunci ya koka game da wanda zai kalli wasu abubuwa ce halan da ya kuje ku yi ta yi ya kuma koka ga wanda zai zo ya ce kul ka ku yi kaza ka ku yi kaza haram amma sai aka tsanantawa wanda yake haramtawa sama da wanda yake halartawa. an fahimta saboda duba da abin da ke cikin wannan mafuskantar min hajarin na takurawa ko matsawa alal bashar ga bil adama wa tadyiq da kuntatawa lima wasa Allah game da abin da Allah ya yalwata alaihim akan bayansa bi gairi mujibin ba tare da wani dalili da ya wajabta hakan ba wali muwafaqati hadha al-ittija linaza'ati ba'd al-mutadayyin al-mutanatti'in dan kuma addan dacewa da wannan mafuskantar linaza'ati ba'd al-mutadayyin ga fusga da wasu cikin masu riko da addini suke da ita almutanatsiina masu wuce gona da iri a cikin riko da addini ko a cikin ainihin wato wato tsanani shine almutanatsiin kamar yadda zamu karanta hadisin halakal mutanatsiun masu wuce iyaka a addini tsanantawa a addini manzo Allah ya ce sun halaka khairul umuri awsatuha manzo Allah ya ce fiyayyen al'amari shine tsaka tsakiya kar ka zama malalaci soko a can baya kar kuma ka zamanto mai zafi da ka wuce ka'ida ka tsaya a tsakiya khairul umuri awsatuha wa qad haraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naz'ata at-tanattu'i wat-tashaddud hadhihi bi kulli silah haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaki irin wannan fusga ta at-tanattu wuce iyaka wat-tashaddud da tsanani hadhihi irin wannan tsananin wanda har ma a halar ɗin ka dinga ganin bai kamata halatta mutane ba mutum ya yi wani abu na halar ka dinga ganin ya shagala da yawa ya za a ce mutane su yi kaza ka san mutum ya yi zafi da yawa wani lokaci wani ya zafi kana cin nama sai ce ba an shagala wanda ya za a ce kana cin nama ya fi so kawai ganka da kwaɗan zogale ko rogo ko abin da yawa amma ya za ka ci nama na fata an gane da saboda haka wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yaƙi irin wannan naza'at ɗin ta attanaɗo wuce iyaka wata shaddud da tsanantawa hazihi irin wannan bi kulli silahin da kowane irin makami sai da annabi ya yi amfani da shi wajen yaƙar irin wannan halin wa zammil mutanaddi'in wa zamma al mutanaddi'in kuma ya zargi masu wuce iyaka ɗin masu tsanantawa wa akhbara bi halakatihim kuma ya bada labari game da halakarsu iz yaqulu domin yace ala halakal mutanaddiun ala halakal mutanaddiun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam Muslim ya rawaito cikin al-ilm daga Abdullahi dan Mas'ud yace ku saurara jama'a al-mutanaddiuna ay al-mutashaddiduna masu tsanani a addini sun halaka masu tsanani a addini sun halaka saboda wannan tsananin shi ke sa su haramta wa mutane abinda Allah ya halatta musu garin zafin sai kuma su shiga gonar Allah ba sani shi sa maza Allah ce daga wannan zafin to mutum halaka yake wa a'lana ar-risalati kuma ma'aikin Allah ya yi shela ya yayata ya sanar game da manzancinsa irin saƙon da Allah ya aiko shi da shi ya faɗi wani iri ne ya zo ne ya tsananta wa mutane ya zo ya takura wa mutane ya zo ya sa ya hana mutane walwala ne a'a addinin da ya zo da shi addini ne da ya hana mutane su yi rayuwa mai kyau ya hana mutane su yi maganganu masu kyau ya hana mutane manzo Allah ya yayata wa duniya wani irin addini ya zo da shi ya rage kuma kai ka fahimci addinin manzon Allah dan kanka zo kuma ka wahalar da mutane ka wahala ka wahalar da mabiyanka na fata an gane ka fahimci addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallam ya zo da shi addinin sauƙi ne addinin rahusa ne addinin sauƙi ne addinin rangwame kuma Allah ta'ala ma ya faɗa a wurare daban-daban wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra faqal manzon Allah ya ce bu'ithu bil hanifiyati samha kaji wani hadisi dan takaitacce bu'ithu manzon Allah ya ce ni fa an aiko ni ne bil hanifiya da miƙaƙƙen addini as-samha mai sauki in kaga kana wani addini mai wahala ya gagare ka ne ma yake gallabi mutane ba addinin manzon Allah ba ne malamai sun ce ko zikiri ka ji ka maimaita shi sau uku sau hudu sau biyar ka kasa rike shi ya yi tsawo kalmomi masu nauyi sun shigo cikinsa da wuyayen zikirin manzan Allah addinin da manzan Allah ya zo da shi ne sauƙi sai dai in Allah bai taimake ka ba ka fada hannun wanda bai fahimci addinin manzan Allah bai ɗora ma takunkumi ya sa ma sasari ya ta janka kana ta wahala fahiya hanifiya da aka addinin manzan Allah sassauka ne miƙaƙƙen addini ne fil aqida abin da ya shafi aqida wa tauhid wato miƙaƙƙen addini ne game da abin da ya shafi ta Allah samha addinin manzan Allah mai sauƙi ne min janibil amal ta ɓangaren aiki duk zikirin da annabi ya zo da shi za ga mai yawa shine guda ɗari amma an ka ji an ce kai dubu goma to za ka ga ba zikirin manzan Allah ba za ka ga uku uku ne ko yawanci za ka jance uku uku akwai ma mai daidai da safa a ce kai uku da yamma kai uku shikenan zikirin shiga gida cikin minti ɗaya kayi shi na fitowa daga gida haka na cin abinci haka na sa kaya haka na shiga mota na sauka na za ga zikiran ba su da tsawo saboda addini mai sauƙi ya zo da shi yaro zai iya babba zai iya tsoho zai iya mace za ta iya namiji zai iya shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka mai sauƙi ne fi janibil amal wajen aiki in sallah ce in zaka irin ta manzo Allah za ga mai sauki ce in azumi ne in aikin hajji ne irin na manzo Allah in dai ibada irin ta manzo Allah za ga mai sauki ce da aka samhatun addinin manzo Allah da yazo da shi mai sauki ne fi janibil amal a abin da ya shafi bangaren aiki wata shiri da kuma shar'anta duk abin da za ga aka shar'anta sai ga ba abu ne da ya gagari dan adam ko zai hana shi sakewa ko ya hana shi walwala za ga za ka iya wannan ibadar ka tafarkaka za ka iya wannan ibadar cikin nishadi shi an ce lokaci ya yi sai mu tashi wa ziddul amrayn shirk wa tahrimil halal insha Allah sai mu tsaya ana abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin